ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من ذلك وأجارنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وكلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله انما توعدون لآت وما انتم بموجدين عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله كلمتنا اليوم تتكلم على اصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها والعمل بها أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تتعلم هذه المسائل هذه هذه ثلاث مسائل والعمل بهن أولا إن الله كلقهن كلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا ومن أداءه دخل الجنة ومن أساه دخل النار دليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا إليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأسى فرعون الرسول فأكلناه أكلا وبيلا ثانيا إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وقوله تعالى وأن المساجد لله ولا تدعوا مع الله أحدا وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثالثا إن من أعد الله إن من أعد من أدعى الله ما أدعى الرسول وحد الله لا تجوز له لا تجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب القريب دليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هدى الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو أبناؤهم أو أو كانوا عشيرة إلى آخر الآية وآدم ما أمر الله به عباد الله التوحيد وإفراد من عبادة الله وأعظم وهو إفراد هو وهو إفراد الله بالإفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك بالله وهو دعوة غيره معه والدليل عبد الله ولا تشركوا به شيئا ويجب على الأب معرفة ربه وهو الذي خلقه والذي أوجده من الأدم ورباه بنعمه وهو الذي خالق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر هو الذي أنزل المطر وينبت الزرع ويرزق عباده هو الذي يستحق العبادة له عباد الله قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يدلبه حسيسا إلى آخر الآية معرفة الأب بدينه وهو الإسلام معنى الإسلام هو استسلام لله الانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وقال إن الدين عند الله الإسلام ثالثا معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله بن عبد المدلل بن هاشم وهاشم من القريش ومن العرب وهو آكل الأنبياء وأفضلهم معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أكبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا نعبد الله إلا بما شرع معنى العبادة وكل ما يحب الله ويرى الله من القول والأمل ظاهرا وباطنا كالصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج بيت الله الحرام وغيرهما قال رسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على كم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحرمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافك في حقنا ولا يرحمنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أنزل علينا رحمة منك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأرض أقول قولي هذا أستغفر الله لي لكم فاستغفروا إنه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على كاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah mai kowa mai komi muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari a wajensa daga sharrace-sharracen kawunanmu wanda Allah shirya da shi shi ne shiryayye Allah muna roƙonka ka shirya da mu wanda ya bata ba wanda zai shirya da shi sai Allah ka tsare mu daga bata mun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya mun shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne bayan haka muna ma'ana mafi gaskiyar magana shine littafin Allah mafi kyawun shirya shine shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura abinda aka fare shi bayan fiyayyen halitta sa'annan duk abinda aka ce an fare shi a cikin addini aka sa shi to bidiya ake kiransa kuma duk wata bidiya bata ce ƙarshen bata kuma shine wuta Allah ka tsare mu bayan Allah Allah mai girma da ɗaukaka yana kiran mu ko da wani lokaci yana cewa ya ku yadda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada wanda ya mutu a cikin ku maza da mata face yana musulmi mai miƙa wuya ga Allah Allah muna gode maka da ƙarfi da mu da addinin musulunci ba haka Allah ya kira ga al'ummar duniya gaba ɗaya baƙaƙe da farare maza da mata ya ce ku ji tsoron Allah wanda ke ubangiji ku wanda halicce ku daga rai guda ɗaya shine annabi adam alaihissalam ya halicci matarsa a jikinsa a wayannan mutum biyu allah ya tayar ko aka ayyayyafa maza da mata masu ɗimbin yawa ku ji tsoron allah wanda kuke roƙon juna da kuma zumuncin da ya sanya a tsakaninku ku sani lallai duk abin da muke aikatawa allah yana kiyayewa akwai masu kiyayewa ayyukanmu ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana to ya faɗi alkhairi ya faɗi magana ta gaskiya kuma sa'an nan ku kyautata ayyukanku wanda akwai ranar da za a bincike ku akan ayyukan wanda Allah shi ne umarce ku ku yi wa'annan ayyukan to duk wanda ya wannan ya kyautata ayyukansa Allah ya alkawari zai gafarta masa zunubansa Allah ka gafarta mana zunubanmu ya ce duk wanda ya wa Allah biyayya ya wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya wannan ya rabauta rabo mai girma Allah ka dada sa bayan Allah muna jaddada godiyar mu ga Allah mai kowa mai komi wanda ya kawo mu wannan rana mai dubbin alkhairi ranar juma'a wanda take tana da tsohon tarihi babba akwai falaloli masu ɗimbin alkhairi a ciki domin Allah ya tabbatar mana ta harshen manzo sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a a ita aka halicci annabi adam a ita Allah ya karɓi ransa ya koma mahaliccinsa sannan alkiyama ba za ta tsaya ba face ranar juma'a muna roƙon Allah ka datar da mu sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairi ranaku ranar juma'a babu wata rana irin ta juma'a sannan Allah ya bamu wannan lokaci na juma'a ya bai wa al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da halicci sallar juma'a kaga farko in karbo da wuri zuwanka na farko kamar ka sadakar da raƙumi ka yanka raƙumi ka sadakar da shi wannan naman da za ka sadakar to wannan ladan da za ka mai ka sadaka da raƙumi wanda ya biyo baya kamar ya yi sadaka da saniya wanda ya biyo baya kamar ya sadaka da akuya da haka har aka zo kamar koyi bayan Allah wani aiki ne a kai iri na wanda za ka samu lada kamar na sadakar da raƙumi ba ka da kuɗin da za ka sai raƙumi kuɗinsa da yawa a yanzu akuya ka duba kaza yanzu sai ka ga kuɗin can ka duba wasu shekaru na baya sun kai kuɗin saniya ko sun bi ma to kuma ka samu wannan ta yaya za a samu ka zo da wuri a kan lokaci to sai mu yi ƙoƙari mu samu mu mu samu wannan ɗimbin alkhairi da wannan babban lada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan bayan Allah mu sani duk abin da Allah ya mana alkawari wallahi yana zuwa duk abin da Allah ce yana zuwa to yana nan to mu gane rayuwar mu din nan mun taho daga alimul arwa farkon alimul zarra Allah halice mu ya mai da mu gun da yake bukata kowa ya koma tsotson mahaifinsa ya koma tsotson mahaifiyarsa sannan da zauna a cikin ciki Allah ke ce an halice ku kalkan min badi kalkin fi zulmatin salasa an halicci dan adam halitta bayan halitta cikin duhu wannan lokacin an samu tabbaci daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu aya ta alqur'ani suka tabbatar ana ma'ana ne na nudufa na dufan mani a cikin mahaifa kwatan kwacin kwana 40 ta koma gudan jini kwatan 40 don ta sake wata 40 ta biyu ta koma tsoka in ta koma wata 40 ta uku lokacin za a turo mala'ika ya hura mata rai sannan a yi wannan gaɓoɓi 360 yadda Allah ya so dogo ko gajere mace ko namiji duk wannan a lokacin za a kammala sannan a turo mala'ika ya hura ma wannan abun rai ya zamanto yana motsi yana zaune a wannan gurin sannan a rubuta masa adalinsa ayyukan da zai yi dan wuta ne ko dan aljanna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ina rantsuwa da wanda numfashi na yake a gare shi wani ɗan ku za a halitce halitta tun farko zai zamo shigo wannan duniya yana ayyuka irin na ɗan aljanna har sai ya zama tsakaninsa da aljanna bai fi zira'i ba sai wannan littafin ya rigaya sai aiki aiki irin na ɗan wutar shiga wuta Allah ka tsare mu duba wani hadisi ce mutum zai wayi gari yana mumini kan yamma ya zama kafiri ya sai da addininsa gaba ɗaya da aiki ake ake fita wannan bayan Allah mu ji tsoron Allah kuma Allah ce da yawa mun halicci jahannama tsakanin mutum da aljan ya ce kalakana li jahannama kasiran min al-insu wal jin zara'ana li jahannama min kasiran min al-insu wal jin ta garin nan zara'ana ai kalakana an halicci da yawa da yawa daga cikin mutane da aljan don wutar jahannama kawai ta yaya a wannan rayuwar ne zaka zo ka aikata irin aikin da zaka fada wannan gurin sannan can ya yi halitta ce wani zai yi aiki irin na yan wuta sai ya zama to tsakaninsa da wuta bai fi zira'i ba sai wannan litta mai riga ya aikata aiki irin na yan aljanna shiga aljanna Allah ka datar da mu to sai mu gode wa Allah mun ta cikin musulunci Allah ya rama a musulunci Allah muna roƙo ka ka karɓi mu muna musulmai wannan ba karamin alkhairi bane duk wani wanda za ka ganshi yana raye wallahi in dai ba musulmi bane duk wani kyautar da yake duk wani kyakkyawan abusa wallahi duk aikin banza ne duk abin da iya samu a duniya nan in ya mutu babu musulunci wallahi da mutum don Allah ya tabbatar mana addini a wajensa shine musulunci wannan abubuwa da muke tattare da su wani ba mu sai ta yi magana akan abubuwa guda uku wanda wajibi ne akan kowane ɗan adam ya san su kuma ya aiki da su ya waje ba kan kowane musulmi namiji da musulma mace su san waɗannan matsaloli kuma su yi aiki da su na farko dai ka sani Allah shi ne mahalicinmu duk shi ne mu dinnan bayansa ne halittarsa ce mallakarsa ce yakan aikata da mu yadda ya so Allah ka samu cika da imani kuma shi ne mai arzikawa duk wani wanda ya samu arziki Allah shi ne mai arzikawa shi ne ke arzikawa da lafiya da abinci da duk wasu abubuwa shi ne muke kuma ɗauka hannunmu ce Allah kai mana kaza kuma biya mana wannan bukatu to dai halice mu ya arzuta mu bai bar mu haka nan sassa kai ba sai ya aiko manzanni sai ya aiko mana mu manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke a halitta a dukka babu mai daraja irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine karshen annabawa shine kuma yafi su falala sai ya aiko wannan manzo yace dalili yace haƙiƙa mun yo aika a gare ku ku al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi aika ga mutanen Fir'auna muka aika masu manzo annabi Musa alaihi salam shi wannan lokacin Fir'auna sai saba wa wannan manzon Allah sai sai muka kama shi kamu mai tsanani ashe duk wanda Allah ya sa ya wayi gari ya gaina musulmi aka ce maka ga dokokin musulunci to wanda gine akan ka kai wannan ayyukan ka yi biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ka yi haka shi kenan sannan kashi na biyu allah baya yarda bai amince a yi tarayya da shi ba baya so haɗa shi da kowa shi shi kaɗai ne shi shi kaɗai ne cikin sammai da ƙasai bai da farko bai da ƙarshe kwata-kwata shi kaɗai ne saboda ka baya bukata a haɗa shi da wani annabi wani mala'ika makusaci baya bukata a hada shi da wani annabi wanda ke an aiko shi saboda ka duba al'ummar da ake a yanzu akwai wanda idan ya tashi wata masifa ko neman wani buyan bukata ba zai kira Allah ba inda zai tuntube zai fadi sai ya kira wani bawan Allah ya kira wata halitta wannan abubuwa hatsari ne ba karami ba Allah baya son a hada masa tarayya kai kanka akwai jalibin da baka son tarayya a ce kana da matarka kana son ta ka aure ta kana da yaranka wanda ka amince masa kake ganin mutumin kirki mutumin arziki ne ran nan ka zo tsauri sai ka zo ka same shi dare dare akan matarka dan girman Allah ya zaka ji a wannan lokacin shari'a dama bata yarda ba kai kuma da ka dauke shi mutumin kirki kake gani to duk faran nan fa kirkin ya bace ya tafi ku duba yanayin mutane zinace-zinacen da ake aikatawa mutum yana musulmi amma zinace-zinace ƙarya cin menene kudin ruwa da sauransu duniya kawai aka sa a gaba wani abin takaici irin wayannan to kai ma tun da baka son wannan tarayya ka duba illar wannan kan yanda zaka ji a jikinka wanda ke kai fa halitta ne dan adam mahali wanda aka halice shi irin ka ne yayi maka tarayyar ka ji ba daɗi ballan kuma Allah da ya halice ka ya samar da kai daga babu kuma ka zo kai masa tarayya kai ma ka san in ka tafi akan wannan ba za ku daidaita ba domin ya ce guraren sujada na Allah ne kada a kira kowa tare da shi wani lokaci aka ce wannan akwai gabobi guda bakwai ba a bukata a sarrafa su sai ga Allah madaukakin sarki kuma duk wanda yi wa Allah da'a yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam da'a ya kadaita Allah shi kadai to baya halatta a gare shi ya tsinci duk wani ba ke saba wa Allah da manzonsa duk kusacin kusacin ka da wannan mutum don Allah ya ce ba ka samun mutanen da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin kiyama su jiɗinci su ba da soyayya ko ƙauna mai wadda ta mu'amala wacce ta su yi amince mutanen ga wanda duk ya saba wa Allah da manzonsa ba sa yarda da su duk abin da za a yi halin da ake ciki tunda kwance tushe muke bi to duk wani abu wanda ya saba shari'a to kai a zuciyar ka karka dauke shi wani abun arziki ka ji baka bukatar sa in kai ma Allah sabi da darura wanda yake gaba daya sun ka duba kwance tushen ma ba a mai sa iri rayuwar mu sai ta zama rayuwa ce kamar ta ba guzawa kowa abin da ya ga dama shi zai Allah ka sauka mana bayan Allah mu ji tsoron Allah wallahi kullum babban abin da Allah ya yi umarni da shi shi ne a kaɗaita shi shi kaɗai shi ne tauhidi kaɗaita Allah shi ne kuma kaɗaita Allah da ibada abin da ake ganin ibada wanda Allah ya ɗora maka azumi sallah zakka da sauransu wanda wannan zaka ji shi Allah shi zai baka ladan in ka ƙi shi ne mai azabtar da kai kuma mafi girma abin da Allah ya hani a kansa shi ne haɗa wa Allah wani abokin tarayya ka yi ibada ko ka kira wani abun da yake banda Allah ba wanda ya sai ba da shi sai ka neme shi abun wani to wannan Allah ya baya bukatar don yace mu bautata masa shi kada kada mu hada shi da komai saboda ka wajibi ne akan kowane bawa ya san ubangijin da ya halicce shi shine wanda ya sauramar da mu daga babu sannan shine ya raine mu tun wannan ka duba tun kana cikin mahaifiyar mahaifiyarka ake tattalinka har ka zo a cikin mahaifiyar tun kana mani ka dawo gudan jini ka dawo tsoka har aka hura ma rai mahaifiyarka in ta ci ka yi amfani da duk wasu abubuwa a cikin cikin mahaifiyarka kana ci kana sha don an tabbatar abinda mahaifiyarka zai amfani da shi shi kai ma zai amfana da kai har shi a sa a shari'a ka mace idan tana da ciki ko kuma tana shayarwa to idan ta ga in ta yi ɗauki azumi za ta sha wahala wajen shi ɗaukan wannan cikin cikin zai wahalar da ita ya wahala shi ma to an ba ta dama ta ci ta sha malamai ko sai su rama amma mutane in ka duba akwai wani aka ce ba a rama haka mai shayarwa to a duba da irin wayannan abubuwa kaga ashe tun wancan lokacin Allah yana ciyar da kai shine arzikin babban da aka yi maka sa'annan Allah nan da ake faɗa mana shi ne ya samar da mu daga babu shi ne kuma mahalicinmu shi ne ya halicci samman nan da ƙasai wanda muke takawa ƙasa ɗin nan duk shi ya halicci duk bishiyoyi ya halicci wannan wunin da muke kuma ya halicci dare yanzu ga ranar nan wannan wasu awowi nan gaba sai ka nemi ranar sai ka ga babu ita wani dufin dare ya zo to Allah ne mai wannan shi tuntuni da aka halicci ubangiji da ya halitta sai ya yi duhu ya yi rana ake ɗaukar lokacin hasken shi ne rana lokacin duhu aka ɗauke shi ne dare shi ne yau da gobe kenan kwanci tashi duk wanda aka baka labarinsa yau da gobe wannan rana ta buga shi ya tafi to kai ma haka za ka yi kamar wannan lahi duniyar ka koma wa mahalicinka saboda halitta muna kan wata tafiya wannan zangon da muke da filin duniyar nan ya fi kowane guri hatsari domin nan ne zaka kyautata makomarka ta gidan lahira da Allah ka samu alkhairi ko kuma ka fada masifa Allah ka sowa bayan Allah mu ji tsoron Allah Allah nan shine halicci wannan gudan ranar wanda ga ta nan kana ganin ta kullum haka take ya halicci gudan wata wanda yake idan ya tsaya kwanan nan sai ka kai dan siriri yana karuwa yana karuwa in ya kai ya cika cif sai kuma ci gaba da raguwa sai kira koma kamar yadda yake hatta a dakar ujuni kari ya koma kamar tamkan dibino wani ya tsaya ka ganshi a kan tare wani ka gai dan haka ne to duk wannan Allah ya yi mana haka li ta'lamu adada sinina bal hisawa don mu gane shekaru da irin al'adu da wasu duk abubuwan da muke mu gane wane watan sa kaza wane shekarar sa kaza duk wannan ilimi ne wanda Allah ya yi ya cusa yayi masa kowane kuma da matsayinsa lalle wajibi ne mu kyautata mu tsakaninmu da mahalicinmu shi allah nan shi ne kuma mai saukar da ruwa ruwan sama yake tsirar da komai shi ne kuma ya da bayansa to wannan mai wannan abubuwa wanda ya dukkan halitta yake arzuta kowa yake ba mu lafiya yake sanya jinya yaye to fa shi ya cancanta a bauta masa don allah da kansa ce ubangijin ku shine wanda halicci sammai da gasai ya halicci dutse da rana da sauransu ya daidaita akan al'arshi daidaituwar da ta dace da shi daidaituwar mun yadda yayi ba ruwanka shi ya ce ya daidaitu akan al'arshinsa ya sanya dare da rana daren yana neman rana cikin sauri ga tsirai yanzu gashi mun shigo wani yanayi na kaka nan gaba kuma ka ga an shigo sanyi nan gaba gashi nan abubuwa duk yanayin rayuwa to duk Allah ne mai mana wannan shi ya cancanta mu bauta masa sai kuma bawa ya san addinin sa mu din nan mu san menene musulunci abun bakin ciki zaka zama mutum ya girma amma ba zai kokari ya san ya zai kyautata alwalarsa kuma da tsarkin nasa da wani ruwa ake tsarki da shi mai halari ya yi mana bayani an yi bayanin ruwan nan irin ruwan da ake amfani da shi akwai ruwa in ya canja canjin da zai to gashi mai tsarki ne baya tsarkakewa za a yi amfani da shi abin da shafi na al'ada da sauran wasu abubuwa amma ba za a yi amfani da shi ba a addinance amma akwai ruwan da ke in ya canja da addini da al'ada duba za a yi ba to dole ka kasan irin wannan ruwa kuma ka san yaya tsarkin kake yaya alwalarka take yaya sallolin da kake yi ka miƙa wuya ga Allah don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce aikin da za a fara binciken a cikin ayyukanka shine sallarka in ta kyau to duk ayyuka sun kyau in ta ɓaci to abu ya ɓaci Allah sawaka shine miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki wajen kaɗan tashi da tsarkake shi jawuwa da ganin yi masa da'a yi ya kayi bari na bari da kuma tsarkake shi daga abokin tarayya don ya ce mana addini a wajensa shine addinin musulunci duk wanda ya ɗauki wani addini ba na musulunci ba to ya shiga uku zai shiga wuta ya yi na damar da ba ta da amfani daga shi ne bawa ya san annabinsa shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabinmu shi ne kuma ƙabilarsa balarabe ne shi sunansa muhammad wani guri a ce masa ahmad ga shi nan wanda tun kafin ya zo wanda aka ba su littattafan yahudu da nasara suna shauƙi ya bulla a cikinsu allah ya shi ya fitar da shi a cikin gabilan larabawa wanda su larabawan suna bukata a lokacin da ya zo sai wasu suka kafirce masa suka kama bautar mala'iku da kuma taurari da rana allah sawa su kuma yahudawa da kuma nasara don tsabar hasada da bakin ciki wasu suka yi imani da shi wasu kuma suka kangare duk wanda suka yi zamani da shi suna iya don yanzu rabuwanmu da annabi sallallahu alaihi wasallam yau shekara wajen dubu ɗaya da ɗari hudu da wasu abubuwa wasu kwanaki kagan domin hijira ita ce dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida to hijira ne to da ya zo a garin madina shekara na wani in ka cire to yau daga wannan lokacin zuwa yanzu sai ka duba wani shekaru ne wani abubuwa ke gudana shi yasa ma yake gaya sabansa yace duk wanda ya rayu a ku zai ga sabani mai yawa a cikin addini amma ke gargadi ku yi riko da sunnata da sunnan kalifofina shi kansa yace sun al'umma mafi alkhairi karnin da yake ciki sai wanda ya biyo shi sai wanda ya biyo shi daga ukun nan to ka duba mu muna karni na goma sha mutane ana cewa mutanen kirki amma kai sai an birga ɗaya biyu uku kana ka zo a wajen na goma sha kai ka san akwai rikici to amma abin daɗi da abin da yake shi addinin musulunci duk wanda ya aiki na alkhairi da wa'ancan da suka yi zamani da shi da kai din in kai kokari ka rike addinin ka so soyayya wacce shari'a ta dace duk abin da ka ga wallahi guri ɗaya za ka zauna shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani wanda ya ce a tada alkiyama ya ce me ka tada da mata ya ce bai tana da mata wani ba ya tana da mata son Allah da manzonsa ya ce to almar'u ma aman habba mutum yana tare da wanda yake so to kai gaye ka tuna idan kai ne da tin din kaza su ne kullum a zuciyarka abun da kai ci ana labarin kwallon nan abu sai ka rinka ji mutane suna ta maganganu amma da zaka ce yayi lissafa ma sahabbai asharin mubashirin bil janna wallahi wani ba zai iya ba wani ya iya amma kana wata kaddarin zai nisa ba ma amma can ba yana da Allah so wata saboda ka miji tsoron Allah rayuwar nan ba komai bane rayuwar nan ba komai bane shi annabi Muhammad shine fiyayyen annabawa shine kuma ma'ana shine kuma Allah ya goma da shi saboda Allah ibada shine duk abin da Allah ya yarda da shi kuma ya amince yake so a yi shi shine daga magana da za ka yi ke da haɗa ce ma ga abin da za ka faɗa kai shiru don annabi sallallahu alaihi wasallam ne za ka yi magana ka faɗi alkhairi in ba haka ba kai shiru don an ce ma ya zai min kauli illa la dai raqibun atid mazan mu da matan su matan mu duk haka muke saboda haka wayannan mutanen da suka sha wahalhalu suka yi gwagwarmaya suka ba da jinin su da dukiyar su suka ga addini ya ci gaba duk fa sun koma kyakkyawar makoma to fagun da suke so su shiga mu ma nan mu suka shiga kai nan muke bukata to fa sai mun koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mu samu shiga Allah ka taimake mu akwai zakka akwai zakka dole salloli ka san yanda hukuncin sallah yake sannan zakka ka san yadda take sannan azumi ka sani aikin haji duk wayannan kowane yana da fannata da yadda za a yi wajibi akan musan don annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci na an gina shi akan abubuwa guda biyar shaida ba mota da gaskiya sai Allah biye sannan sanin annabi Muhammad manzon Allah ne sannan shi kuma ka tabbatar ka tsaye da sallah akan lokaci karkawa ka ce a ai mu a ai sai ta nuna ko kamar sabon tuba to ai kai ma yanda ake so kawai lokaci wanda ya sallah a farkon lokaci ya fi ka lada domin an ce yana da yardan Allah ko wanda ya tsakiya to yana da menene abuwa ko ko rahama ce to gashi nan dai in ka duba wanda ya farkon lokaci ya fi ka wanda kuma ya tsakiya to ya fi wanda ya kashe saboda haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in ka je ka halarci jami kamar za ka samu daraja ɗaiɗai guda 27 ko 25 ya aka ce in ka zo kai jami za a tisa dubu ashirin da bakwai a ce ma gashi a zarar haka la'asar magariba don allah na ga gayu kai har ba gayu ba ma a tsaya cika masallaci amma kai kai kadai inda aikin za ka samu dubu daya ai kaga mutum zai yi nema duk gunda za a yi jami'a yi Allah ka datar da mu abinda na fassara dai da Allah famu lanarsa wanda ne kuskure cikin bayanai muna roƙon Allah ya gafarta mana ya shafi wannan kuskuren ya tabbatar mana gaskiya Allah muna roƙon ka Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ko ina suke da kaskantar da kafirci da kafirai ko ina suke muna addu'a ga shugabanni masu ƙoƙarin wajen jaddada addinin musulunci da taimaka ta da kawo Allah ka taimake su wayanda kuma suka yi kamkam suka rike ba sa cire haƙƙin Allah ubangi Allah ka ganar da su su ci gaba da gyarawa idan ba za su gyara ba kuma Allah ka yi mana maganin su Allah ka ba mu lafiya ta zaman lafiya Allah ka kawo mana albarka a kasar mu wannan ta ninyi da kuma Najeriya Bauchi da Najeriya gaba daya Allah yan uwan mu wanda ke gwagwarmaya a irin su Lebanon da Palestine da sauran waɗannan gurare duk Allah ka ba su nasara ka taimake su Allah ka ɗaukaka musulunci musulmai Allah waɗannan Yahuda abubuwan da suke Allah ka kaskantar da su damar da ka ba su Allah ka karɓe ta Allah ka karya su Allah kuma ka ɗauka musulmi a ƙulƙa wuri haza astaghfirullah wa atubu ilayhi